الحمد لله الحمد لله رب العالمين كرم بني آدم وحملهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا ووعد من شكره منهم أجرا جزيلا وأعد لمن كفر بنعمه عذابا وبيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من جميع برياته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه وتمسكوا بسنته في حياته وبعد مماته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى فإن تقوى الله هي النجاة في الدنيا والآخرة ابن آدم لقد خلقك الله في أحسن تقويم وصورك فأحسن صورتك ورزقك من الطيبات فما هي مسؤوليتك في الحياة إنها أعظم المسؤولية ولقد تحملت الأمانة عظيمة عبت أن تحملها السماوات والأرض والجبال وأشفقت منها وحملتها أنت ولك الثواب العظيم إن قمت بحقها ورعايتها أو العذاب الأليم إن أضعتها وفرطت في حقها وسخر لك جميع الكائنات فيما فيها من منافع لتستعين بها على تحمل هذه الأمانة والقيام بحقها فهل تدري ما هي هذه الأمانة وما جزاء من رعاها وعقوبة من أضاعها إنها ما أوجب الله عليك من حقه وحقوق عباده فإن وعيتها ورعيتها كنت من الذين هم لأماناتهم وأهلهم راعون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وإن أضاءتها وأحملتها سرت في أسفل السافلين قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون أيها الإنسان إن الطهارة من الحدث أمانة والصلاة أمانة وفعل الواجبات أمانة وترك المحرمات أمانة وأداء الحقوق إلى مستحقيها أمانة وأعظم هذه الحقوق ما أوصى الله به في محكم كتابه في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وهذه الآية أيها الإخوة تسمى آية الحقوق العشر لأنها اشتملت على عشرة حقوق وهي حق الله وحق الوالدين وحق القرابة وحق اليتامى وحق المساكين وحق الجار القريب وحق الجار الجنيب وحق الساحب بالجنب وحق ابن سبيل وحق الممالك فأما حق الله سبحانه وتعالى فإنه أعظم الحقوق وأول الواجبات وهو أن تعبده ولا تشرك به شيئا وهو الذي خلقك وهو الذي خلقت من أجله كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والعبادة عباد الله لا تنفع صاحبها إلا مع الإخلاص بحيث لا يشوبها شرك أكبر ولا أصغر كما قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ومن لم يعبد الله صار عبدا لغيره من الشياطين والأهواء والشهوات أو الأصنام والأوثان فالإنسان عبد ولا بد إما لربه وإما لغيره وإبادته لربه وخالقه شرف وعز ورفعة وإبادته لغير الله ذل وهوان وخسارة وبعد حق الله تعالى حق الوالدين وهو برهما والإنسان إليهما ودفع الأذى عنهما وعدم الإساءة إليهما بالقول أو الفعل وذلك مقابل ما أصديت ما أصدياه إليك من الجميل في وقت لا تستطيع فيه أن تنفع نفسك بأي شيء ولا تدفع عنها أي ضرر بل لا تميز بين الضار والنافع وقد ربياك وتآهداك في تلك الحال يقول تبارك وتعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا قال العلماء فحق الناس بعد الخالق المنان بالشكر والإحسان وهما الوالدين وقال تعالى أن اشكر لي ولوالديك ثم يأتي بعد حق الوالدين حق الأقارب وهم ذو الأرحام الذين تجمعك بهم قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم وتحسن إليهم بالمال والزيارة والسلام وسائر وجوه الإحسان القول والفعل ثم حق اليتامى وهم الصغار الذين فقدوا آباءهم وذلك بالإحسان إليهم والرأفة بهم وكفالتهم وحفظ أموالهم وتربيتهم وفي ذلك أجر عظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة رواه مسلم ثم حق المساكين وهم الذين أسكنتهم الحاجة وأذلتهم وذلك بمواساتهم والتصدق عليهم روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السائي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال وكالقائم لا يفتر وكالسائم لا يفتر ثم حق الجار بالإنسان إليه وكف الأذى عنه وقد جاء الترغيب بالإنسان إلى الجار والوعيد الشديد لمن أذى جاره ثم حق الساحب بالجنب وهو الرفيق في السفر وذلك بحسن مساعبته والإنسان عليه ثم حق ابن السبيل وهو المسافر الذي يجتاز بك مارا ومن الإنسان إليه إيطاه ما يحتاج إليه في سفره وهدايته إلى الطريق إذا ضل ثم حق الممالك من الأقر من الأرقاء والبهائم بالإنسان إليهم والرفق بهم قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة سيء الملكة ثم ختم سبحانه وتعالى الآية بقوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا فنفى سبحانه وتعالى محبته على المختال الفخور وهو المتكبر الذي يفتخر بنفسه ويتطاول على الناس وخص هاتين الصفتين لأنهما تحملان المتصف بهما على الإعراض عن الأقارب والفقراء والجيران وغيرهم ممن ذكر في الآية فلا يحسن إليهم أيها المسلم إن هذه الحقوق المذكورة في هذه الآية من أهم أنواع الأمانة التي تحملها فأحسن آداءها والقيام بها كما أمرك الله بذلك في قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أيها التاجر إنك مؤتمن على أموالك فأحسن تصرف فيها على الوجه المشروع ومؤتمن على بيعك وشراء وشرائك فالزم الصدق ولا تغش ولا تخدع المتعاملين معك أيها الموظف إنك مؤتمن على عملك الوظيف فأحسن القيام به على الوجه المطلوب لا تحاب الأقوياء وتستهين بالضعفاء لا تقبل الرشوة فإنها سحت ومقت توجب لعنة الله وغضبه على آخذها ودافئها والسائي فيها أيها الأب إنك مؤتمن على أولادك فأحسن تربيتهم وتعليمهم وتنشئتهم على الخير وأبعدهم عن, عن, عن وسائل الشر التي تفسد أخلاقهم فلا يكن في بيتك أفلام خليئة أو أغان ماجنة أو مجلات تشتمل على صور الفاتنة والمقالات الفاسدة أو كتب تشتمل على قصص العشق والغرم وتقود إلى الفحش والحرام أو كتب تشتمل على على الكفر والإلحاد وفساد الاعتقاد لا يكن في بيتك خديمون وخديمات أجانب يختلطون بنسائك وأولادك يفسدون أخلاقهم وينفسون فيهم الشر وربما يوقعونك في كارثة لا تستطيع الخلاص منها فإن معظم النار من مستصغر الشرر أيها المسلمون تنبهوا لمسؤولياتكم وخذوا على أيدي سفهائكم وتذكروا الأمانات التي تحملونها وقوموا بحفظها ورعايتها تفوزوا بالثواب وتنجو من العقاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما وقال عيدا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أن الأمانات على قسمين قسم يتحمله الإنسان لازما من حين يبلغ الحلم ويستمر حاملا إلى أن يموت وهو ما أوجبه الله عليه من عبادته وحده لا شريك له وفعل أوامره وترك نواهيه عنه والإحسان إلى إخوانه المسلمين وكف الأذى عنهم وملازمة الصدق في تعامله معهم والنصيحة والنصيحة لهم وعدم التعدي على دمائهم وأموالهم وأعراضهم وأسرارهم وهذه الأمانات يعم تحملها جميع المكلفين والقسم الثاني من الأمانة الأمانة الخاصة وهي ما يتحمله الإنسان بإرادته واختياره من حفظ الودائع والقيام بالأعمال الوظيفة العامة والخاصة والتأخدات التي يتأحدها الإنسان بالقيام بها عن طريق الإجابة أو المقاولة والديون التي يتحملها الإنسان في ذمته والأسرار التي يتأحد بحفظها وعدم إفشائها والأهود والمواثيق التي يقطعها الإنسان على نفسه للآخرين فيجب على المسلم المحافظة على هذه الأمانات وأداؤها لأصحابها بالوفاء والتمام يقول تبارك وتعالى وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ويقول سبحانه وإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك وقال صلى الله عليه وسلم أيضا لا إيمان لمن لا أمانة له والأحاديث في هذا كثير فاتقوا الله أيها المسلمون بحفظ أماناتكم ورعاياتكم وآدابها فإن أمرها عظيم وخطرها جسيم وما منكم من أحد إلا وهو مؤتمن على دينه وعلى ماله وأهله وإخوانه المسلمين واتقوا الله عباد الله واستعينوا بالله على تحمل هذه الأمانات هذا فصلوا على الحبيب المصطفى كما أمركم في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من ك... اللهم اجعل لنا من كل هم وغم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل ذنب سترا ومن كل عسر يسرا وإلى كل خير سبيلا اللهم قونا في ديننا وإنا على قضاء ديننا اللهم اجعل يقيننا بك يقينا من كل شر شر وإيماننا بك يهدينا إلى كل خير ورجائنا فيك يحفظنا من كل ضر اللهم هذا ضعفنا وذلنا ظاهرا بين يديك وهذا حالنا لا يخفى عليك أنت المعافي فآفنا وأنت الشافي فاشفنا وأنت القوي فقونا وأنت المعز فأعزنا وأنت الغني فاغننا وأنت الرحمن فارحمنا يا أرحم الراحمين لا تردنا خائبين أمامك يا الله لا تردنا لا تردنا خائبين يا الله اللهم بمن نستعين إن لم تعنا وبحبل من نعتصم إن قطعت حبلك عنا فمن سواك ندعوه ومن غيرك ندعوه ما لنا أحد سواك يا الله يستجب دعاءنا يا رب العالمين يستجب دعاءنا يا رب العالمين لا تطردنا على بابك يا أرحم الراحمين لا تطردنا على بابك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم يا من هو في الأرض إله وفي السماء إله ويا من له عنت الوجوه وذلت لعظمته ويا من ويا من يجيب المضطر إذا دعاه يا من يستمع العبد إذا ناجاه يا من ليس معه إله يدعى ولا رب يرجى ولا خالق يخشى يا عالم السر والنجوى يا كاشف الضر والبلوى استجب دعاءنا يا الله استجب عبادتنا يا الله لا تردنا خائبين ولا تطردنا على بابك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن تحقق لنا آمالنا وتصلح قولنا وأملنا يا حي يا قيوم وأن تجيب بفضلك دعاءنا وتحقق رجاءنا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بعزتك وجلالك من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر وعذاب القبر وهلول الفقر وتقلب الدهر يا حي يا قيوم ويا ومن الأسر بعد اليسر ومن العقوق بعد البر وامن علينا يا بدوام العافية والستر يا رب العالمين اللهم يا سامع الصوت اللهم يا سامع الصوت اللهم يا سامع الصوت وعالم الخفيات وبائس الأموات ومجيب الدعوات وقاضي الحاجات وخالق الأرض والسماوات يا من يملك هوائج السائلين ويعلم ضمائر السامتين أقضي حاجتنا وتقبل نيتنا وحقق أمنيتنا يا من يعلم سرنا وعلانيتنا استجب دعاءنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام افتح لنا أبواب الخير والتيسير افتح لنا أبواب الخير والتيسير وسد عنا باب الشر والتعسير واكفنا بهلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين اللهم لا تسلمنا إلى عدونا يؤذينا اللهم لا تسلمنا إلى عدونا يؤذينا اللهم لا تسلمنا إلى عدونا يؤذينا ولا إلى صديق يردينا وارزقنا رزقا حلالا يغنينا ولا تشمن أعداءنا بدائنا يا أرحم الراحمين واجعل القرآن العظيم شفاءنا ودوائنا والمسلمين جميعا عليل وأنت المداوي وأنت سكينا ورجائنا فاجعل حسن ذننا بك شفاءنا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة بعد الموت ورحمة بعد الموت ورحمة بعد الموت والأفوى عند الحساب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصله لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصله لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصله لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين اللهم أنزل الأمن على ولاية بومبي خاصة وعلى نيجيريا عامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين hudubarmu na magana akan wajibin mumini ya kula da waɗannan abubuwa a cikin rayuwarsa wajibin mumini a rayuwarsa godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ya girmama ɗan adam ya ɗauki ɗan adam akan tudu da ruwa ya azurta ɗan adam da tsarkakan abubuwa ya fifita ɗan adam a bisa mafi yawan abin da ya halitta ya yi alkawarin duk wanda ya gode masa daga cikin 'yan adam zai ba shi lada gwaggwaba ya yi alkawari ga duk wanda ya kafirce masa zai azabtar da shi azabar bala'i wadda shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai allah guda ɗaya a cikin rububiyarsa da ilahiyarsa da sunayensa da sifofinsa muna shaidawa lalle annabi Muhammadu bawansa ne kuma mandansa ne zababbensa ne a cikin dukkan halittarsa tsira da amincin Allah su tabbata ga wannan manzo tare da alayensa da sahabbansa waɗanda suka yi imani da shi suka ƙarfafe shi suka taimake shi suka yi riko da sunnarsa a cikin rayuwarsa da bayan mutuwar shi tsira da amincin Allah su tabbata ga wannan manzo bayan haka ya ku mutane ku ji tsoron Allah domin tsoron Allah ita ce tsira a cikin wannan rayuwar duniya ya kai dan adam hakika Allah ya halitta ka a cikin mafi kyawun sura tsayuwa ya suranta ka a cikin sura mafi kyawun sura ya azurta ka daga tsarkakan abubuwa menene wajibinka a wajen ubangiji a cikin wannan rayuwa da ya maka wannan aiki na halitta ka da kyakkyawar sura da suran taka da yayi da azurta ka da abubuwa da yayi na rayuwa me wajibin ka wanda ya kamata ka yi ma ubangiji a cikin wannan rayuwa kafin tashin ka zuwa lahira lalle babu shakka wannan wajibin yana da girma kuma wajibi ne ka san shi domin ka tsare shi saboda an yi ka dan shi hakika ka dauko alkawari da amana mai girma a wajen ubangiji amanar da sammai da kastai da duwatsu duk suka ki dauka saboda tsoronta da suke da girmanta da nauyinta kai ku ka dauke ta kace zaka iya kai ma Allah alkawari ya turo ka wannan duniya idan ka cika wannan amana kana da girman lada mai girma in ka tsaya da haƙƙinta da kiyaye ta idan ka baka cika wannan amana ba to babu shakka kana da azaba mai radadi idan ka tozarta ta ko kai jinkirin aiwatar da ita Allah ya hore maka dukkan halittu a bayan ƙasa sama da ƙasa saboda ka amfana da su domin ka samu taimakon ubangiji wajen sauke wannan amana da girmanta da kuma tsayuwa da haƙoƙinta shin ko ka san girman wannan amana shin ko ka cika wannan amanar shin ko ka san ladan wanda ya tsaya da tsayar da wannan amana shin ko ka san irin girman azabar wadda mutumin da ya ki cika wannan amanar ta ubangiji babu shakka ita wannan amana amana ce ta abin da Allah ya wajabta a kanka na haƙƙinsa da haƙƙin bayi idan ka kiyaye wannan haƙƙin nasa da haƙƙin bayi to babu shakka za ka zamanto cikin waɗanda Allah yake cewa ga amaninsu da alƙawuransu masu cikawa ne kuma su ne waɗanda suke gadan aljannar firdausi kuma suna madawwama a cikinta idan ka tozarta wannan amana kai watsi da ita to za ka zamanto cikin halittun da Allah zai mai da su ƙasan ƙasa kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi hakika na halitta ɗan adam cikin kyakkyawar tsayuwa amma zan juyar da shi zuwa ga ƙasan ƙasa wanda ƙarshe idan bai kyautata ba dabbobi sai sun fi shi ƙimar daraja sai dai kadai waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na ƙwarai to waɗannan suna da lada wanda ba a yanke shi shine gidan aljanna ya kai ɗan adam ka tsare tsarkinka kafin alwala amana ce ka tsare shi ka yi shi yadda ya kamata sallar da za ka sauke a wannan guri amana ce ka sani aikata wajiban da Allah ya wajabta a kanka amana ce barin abubuwa na haram da Allah ya haramta maka amana ce bayar da haƙoƙi da suka rataya ga waɗanda ya kamata ka miƙa su waɗanda suka cancanci wannan haƙoƙin amana ce mafi girman haƙoƙi shine abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi maka wasiya a cikin littafinsa ya ce ka bautata masa shi kaɗai kada ka haɗa shi da kowa sannan ka kyautata ma iyayenka ka kyautata wa ma'abota kusaci da kuma marayu da miskinai da makwabta waɗanda suke kusa da kai da kuma makwabtanka na gefenka da abokanka waɗanda suke gefenka da matafiya waɗanda guzurinsu ya ƙare da abin da hannunka ya mallaka na bayi Allah ya ce ba na son duk wani mai girman kai mai alfahari ba na son sa wannan aya ana ambatonta da aya ce wadda ta tattaro haƙoƙi guda goma domin ta tattaro akan haƙoƙi ne guda goma wannan haƙoƙi shine haƙƙin Allah haƙƙin iyaye haƙƙin dangi makusanta haƙƙin marayu haƙƙin miskinai haƙƙin makwabta na kusa haƙƙin makwabta na nesa haƙƙin waɗanda suke na gefenka haƙƙin waɗanda suke matafiya haƙƙin waɗanda suke bayin da ka mallaka haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala maɗaukaki shine mafi girman haƙƙi a ciki kuma shine farkon abin da Allah ya fara ambata cikin ayar na ka bautata masa kada ka haɗa shi da kowa domin Allah shine ya halitta ka kuma ya halitta ka dan wannan aikin kamar yadda ya ambata a cikin alƙur'ani ban halicci mutum da aljan ba sai don su bautata mun ka sani bautar da za ka yi ba ta amfanar wadda yake yin ta sai in yayi ta cikin ikhlasi dan Allah ta yadda bai cuɗanya ta da shirka da Allah karamar shirka ko barba ba kamar yadda Allah tabaraka wata'ala ya ambata ku bautata min kuna masu tsarkake addini gare ni ku saurara Allah ya ce ga Allah ne tsarkakakken addini yake ya saki faɗi cikin wata ayar yana cewa ka gaya musu ni mutum ne kamar ku wanda Allah yake yi ma wahayi kuma abin bautar ku shine Allah guda ɗaya wanda da yake son gamuwa da Allah to ya aikata aiki nagartaccen aiki kuma kada ya hada Allah ɗin da kowa a cikinsa wanda duk bai bauta ma Allah ba bai yadda ya zama bawan Allah ba to zai zama bawan wani Allah ba Allah ba daga cikin shaidanu ko son zuciyarsa ko sha'awar rayuwarsa ko bautata ba gunki ko bautata ba wasu abubuwa na son zuciya da ya sa babu shakka mutum bawa ne ba makawa in ma ya zama bawa ga ubangijinsa wa in ma kuma ya zamanto bawa ga wani Allah bautar da kake yi ma Allah mahaliccinka ɗaukaka ce da girman daraja da samun ɗaukaka a gurin shi Allah bautar da za ka yi ma wani Allah ba Allah ba kaskanci ne da wulaƙantuwa da hasara a kanka gobe kiyama bayan wannan bayan haƙƙin Allah sai haƙƙin iyaye shine kai musu ihsani ka kyautata musu zuwa gare su ka tunkuɗe dukkan wani abin da zai cutar da su ka rasar musu da abin da zai cutar da su gare su da magana ko aiki wannan ko zai kalubalanci irin abin da suka gabatar a gare ka na kyawawan abubuwa a lokacin da baka iya tunkuɗe ma kanka wani abu a lokacin da baka iya sanin wani abu mai amfani da zai amfane ka da kanka a lokacin da baka iya tunkuɗe ma kanka abin da zai cutar da kai bal ma baka iya rarrabewa tsakanin abu mai amfani da mai cutaswa sun rene ka a wannan lokaci sun yi alkawura iri daban-daban a irin wancan hali sun sha wahalhalu ubangiji yana gaya maka yana cewa ka rinka cewa ya Allah ubangiji na kai musu rahama kamar yadda suka rene ni ina dan kankani malamai suka ce haƙƙin mutane bayan haƙƙin mahalicci mai girma shine wato gode ma shi Allah da yin ihsani ga su iyaye din da yi musu godiya kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ka gode mun kuma ka gode ma iyayenka bayan wannan sai haƙƙin iyaye bayan haƙƙin iyaye sai haƙƙin kuma waɗanda suka shafi makusantanka su ne ma'abota zumunci waɗanda dangantaka ta haɗa ku ta ɓangaren uba ko ta ɓangaren uwa ka kyautata zuwa gare su ta hanyar dukiya da ziyara da yi musu salama da kuma samar musu da dukkan abubuwa masu kyawu na magana ko aiki bayan wannan sai haƙƙin marayu wanda 'yan yara ne ƙanana waɗanda suka rasa iyayensu wannan ko yana faruwa ta hanyar kyautata musu da nuna tausayi a kansu da renonsu da tsare musu dukiyarsu da ba su tarbiya a cikin wannan akwai lada mai girman gaske banzan tsira sallallahu alaihi wasallama yana cewa ni da wanda ya reni maraya ko wani maraya mabukaci ya ce muna kamar haka a cikin gidan aljanna wato ya miƙar da yatsunsa manuniyar da kuma ta tsakiya bayan wannan sai haƙƙin miskinai su ne waɗanda bukata ta zaunar da su ta kuma ƙasƙantar da su za ka yi musu haƙƙin ne haka ta hanyar wato ya wadata su ko yin sadaka a kansu manzan tsira sallallahu alaihi wasallama yana cewa wanda ya aiki akan matar da mijinta ya mutu ya batta da 'ya'ya ya taimaki miskinai wannan za a bashi lada kamar wanda ya jihadi dan tafarkin Allah kuma manzo Allah yace ina tsammani zai samu girman daraja kamar wanda yake tsayuwar dare baya tsinkewa kamar wanda yake azumi kullum baya yankewa bayan wannan sai haƙƙin maboci wato makwabci ka kyautata a gare shi ka kame daga barin cutar da shi ya zo a cikin kwadaitarwa ta hanyar yin ihsani zuwa ga makwabta da kuma akwai wa'adi mai tsananin gaske na azaba ga wanda ya cutar da makwabcinsa bayan wannan sai haƙƙi na ma'abocin wato kusaci wanda yake gefenka wannan shi ne abokinka cikin tafiya yana faruwa ku haɗu da wani wajen tafiya ka kyautata masa ka kyautata abota da shi har zuwa lokacin da za ku rabu ka kyautata zuwa gare shi bayan wannan sai haƙƙin matafiyi da guzurinsa ya ƙare shi ne matafiyin da yake da buƙatar zai wuce amma wata matsala ta same shi yana daga cikin haƙƙi ka kyautata zuwa gare shi ka bashi abin da yake da bukata idan akwai hali domin wato samun isa zuwa ga iyalansa da kuma shiryar da shi in wato hanya madaidaiciya idan ya bace daga barin hanya bayan wannan sai haƙƙin abin da ka mallaka na bayi ko dabbobi su ma kai musu ihsani ka rangwanta a gare su manzon tsira sallallahu alaihi wasallama yana cewa ba zai shiga aljanna ba wanda duk ya zamanto yana nuna mummunar mallaka matakka ce ko ƴaƴanka ko ba ko bayi ko kuma dabbobi da kake kiwantawa ka wulakanta su manzon Allah ya ce ba za ka shiga aljanna ba saboda wannan munin ɗabi'ar da ka ɗauka sannan sai Allah tsarki ya tabbata gare shi ya cike ayar da cewa Allah baya son wanda duk ya zamanto mai girman kai mai alfahari Allah tsarki ya tabbata gare shi ya kore soyayyarsa ga dukkan mai girman kai mai alfahari shi ne wanda yake girman kai yana alfahari da kansa yana nuna wa mutane ya fi kowa wannan sifofi guda biyu Allah ya keɓance su domin duk wanda yake ɗauke da su to yana nuna bijirewarsa daga barin shi Allah tabaraka wa ta'ala yana nuna bijirewarsa da dukkan abubuwan da aka ambata guda goma da fakirai da makwabta da sauransu daga cikin waɗanda duk ayar ta ambata baya kyautata musu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala inda Allah ya yanke hukuncin baya son ka ya kai mutum musulmi lalle ka sani waɗannan haƙoƙi da aka ambata a cikin wannan aya suna daga cikin haƙoƙi muhimmai manya-manya na amana wacce ka ɗauko wannan amana ka kyautata isar da wannan amana kuma ka tsaya a kanta da tsayuwa mai kyau kamar yadda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya umurce ka yana cewa lalle Allah ya umurce ku da ku miƙa amanoninku zuwa ga masu ita ya kai ɗan kasuwa kai amintacce ne kuma amanar mutane masu saya a gurinka amana ce a kansu ka kiyaye su ka kyautata tasarrufi cikin dukiyarka ba bisa fiskar da shari'a ta yadda da shi kai amintacce ne a wajen saye da sayarwa ka lizumci gaskiya kada ka yi gishu kada ka yi yaudara tsakanin waɗanda kuke mu'amala tare da su ya kai ma'aikacin gwamnati kai amana ce akan aikin da aka baka ka kyautata tsayuwa da kyau akan wannan aiki din a bisa fiskar da aka neme ka kai wannan aiki din kada ka so masu ƙarfi masu hali ka rinka musu biyan bukatar su kana wulakantar da talakawa waɗanda suke masu rauni idan sun zo ofis ɗinka kuma ka daina karɓan cin hanci da rashawa wannan rashawa ce kuma abin ƙi ne a wajen Allah tana wajabta maka samun la'anar Allah kuma tana wajabta maka fushin Allah a kanka da wanda ya karba da wanda kuma ya bayar da wanda ya aiki wajen kaiwa ya kai uba babu shakka kai amana ne amana ce ƴaƴanka a kanka ka kyautata tarbiyyar su ka kyautata ilmantar da su ka girmantar da su akan alheri ka nesantar da su dukkan hanyoyin sharri wanda zai bata musu ɗabi'unsu kada ya zamanto a cikin gidanka akwai fina-finai na tsiranci ko waƙoƙi na batsa waɗanda suke suke nuna wato taɓarɓarewa ko kuma alfasha ko mujallu waɗanda suke tattaruwa akan surori waɗanda suke tsiraici ko wasu rubuce-rubuce waɗanda suke na ɓarna waɗanda za su ɓata ma tarbiyya su ɓata tarbiyyar 'ya'yanka ko kuma wasu littattafai da suka harhaɗu akan kissoshin soyayya da nuna yadda ake zina da fajirci da sauran abubuwa har yadda waɗannan abubuwa za su yi tasiri su ja iyalan gidanka zuwa ga aikata alfasha ko haram ko kuma littattafai waɗanda ka ajiye a gida waɗanda suke nuni akan kafirci da ƙetare dokokin Allah ko littattafan da suka zamanto suna ɓata aƙidar mutane zuwa ga Allah kada ka bari waɗannan su yi tasiri cikin gidanka akwai waɗanda suke da masu musu hidima mata da maza a cikin gidajensu ba su damu da yadda suke cuɗanya da matansu ba da 'ya'yansu kafin a ankara sun bata laɓewun 'ya'yan sun bata tarbiyyar 'ya'yan sun watsa musu sharri a cikin gidan wala Allah shi karan kansa sun afkar masa da musifa a cikin gidansa ba shi da ikon yanzu ya fita daga wannan fitina babu shakka ka sani fa mafi girman wuta da kake ganinta ta fara ne daga tartsatsin gaushin wuta babu shakka idan baka kiyaye ba ire-iren irin waɗannan wala Allah ma kila mabarnata ne addini ba ɗaya ba wata Allah wala Allah ɗabi'unsu ba su da kyau amma su suke cuɗanyar 'ya'yanka dare da rana babu shakka za su shusha maka sharri kafin ka wato kafin ka ankara ya kai mutum musulmai ya ku musulmai ku tuna girman alkawarinku a wajen ubangiji ku yi riƙo a bisa wato hannayen wawaye daga cikin ku waɗanda suke aikata aikin saƙo ku tuna girman amanar da kuka ɗauko daga wajen Allah ku tsaya da kiyaye wannan amanar da kuma kiyaye ta za ku rabauta da sabon lada kuma za ku tsira daga azabar Allah tabaraka wa ta'ala Allah yana cewa mun bijiro da amanar mu akan sammai da kasai da duwatsu sai suka ki karbanta suka ji tsoron wannan amana dan adam shine ya dauka saboda ya kasance azzalumi ne mai zaluntar kansa kuma jahili ne wato a wajen makomarsa Allah ya ce yayi wannan domin ya azabtar da munafukai wanda suka munafurci wannan amanar mazansu da matansu da mushrikai waɗanda suka yi shirka da Allah mazansu da matansu domin kuma ya karbi tuba akan waɗanda suke muminai mazansu da matansu Allah ya kasance mai gafara mai tausayi sannan ya sake cewa ya ku masu imani kada ku ha'inci amanar Allah kada kuma ku ha'inci amanar manzon Allah alhali kuna da sani akan wannan amanar ku sani cewa waɗannan amanonin sun kasu gida kashe biyu ne akwai amanar da ɓangarenta ɗan adam ne aka lizumta masa ya ɗauke ta dole daga lokacin da ya balaga ya kai mafarki hakanan zai ci gaba da yin wannan amanar har zai ɗauki wannan amanar har zuwa lokacin mutuwarsa wannan amana ita ce abin da Allah ya wajabta a kansa na bautata ma Allah shi kaɗai ba tare da ya haɗa shi da kowa ba da aikata ai umurnin da Allah ya umurce shi da kuma barin abin da Allah ya hana shi da kyautatawa zuwa ga ‘yan uwansa musulmai da kamewa daga barin cutar da ‘yan uwansa musulmai da sauran mutanen duniya da lizimtar gaskiya cikin mu'amalarsa tare da su da yi musu nasiha da kuma rashin yin ta'addanci akan dukiyarsu da rashin yin ta'addanci akan dukiyarsu da wato da jininsu da kuma mutuncinsu da rufa musu asiri waɗannan duka amanoni ne waɗanda sun game ɗan adam Allah ya lizimta wa dukkan wani baligi sai ya cika masa wannan amanar don haka ka ji tsoron Allah cikin wannan amana yanki na biyu na amana ita ce amanar da take bantu da mutum wanda mutum shi ya lizimta ma kansa ba Allah ne ya lizimta masa ba da zaɓinsa da sonsa ya ɗauki wannan amanar ya ɗora ma kansa kamar karɓar ajiya da ajiye wa mutane kayansu da kuma tsayuwa da aikin da aka baka na gwamnati ko aikin da wani ya saka ka wannan kai ka sa ma kanka da kuma yin alkawari irin alkawuran da kai ba wani mutum za ka yi masa kaza a bisa in yi ma kaza za ka biya shi kaza ko kuka kulla maganar da kaza da kaza da kuma basussuka da ka ɗauka ma kanka wanda duk suna cikin alkawarinka wannan da zaɓinka ne da sirri da aka yi da kai a matsayin kada ka yada wannan sirrin kada ka gaya ma kowa da alƙaura da kai da rantsarantsa da kai wanda dan adam da kansa yake yanke ma kansa wannan uzurin ya dauka ma kansa ya zama wajibi a kanka ka kiyaye waɗannan amanoni ka kiyaye waɗannan alƙaura ka bayar da su ga ma'abota su ta hanyar cikawa kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya umurce ka Allah yana tsoratar da mu yana cewa Allah baya shiryar da makircin masu ha'inci ya sake faɗi a wani guri yana cewa idan sashin ku ya amince ma sashi da wata amana to lalle wanda aka amince masa da amanar ya ba da wannan amanar kamar yadda aka yi da shi ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ka ba da amanar wanda ya baka amana kada ka kasance cikin wato kada ka ha'inci wanda ya ha'ince ka manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama yana cewa babu imani ga mutumin da bai da amana hadisai sun zo da yawa akan wannan babin ku ji tsoron Allah ya ko musulmai ta hanyar kiyaye amanar ku ta hanyar kiyaye ta da kuma bada ita kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya umurce ku wato domin al'amarinta mai girma ne hatsarinta kuma yana da hatsarin gaske babu wani ɗaya daga cikin ku face akwai wata amana a kansa ko ta bashi ko ta dukiyar wani ko kuma na wani alkawari da yayi ko yin alkawari ma wasu lalle wajibi ne zamanto ya cika waɗannan domin idan bai cika ba manzon Allah ya ce bai da imani ku ji tsoron Allah ya ku musulmai ku nemi taimakon Allah akan amanar da kuka ɗauka ku roƙe shi ya sauƙaƙa muku cika ta da kuma bayar da ita kamar yadda ya faɗi Allah tabaraka wa ta'ala yana son masu cika wannan amana da masu ba da amana kamar yadda ya ce ku yi wa manzan Allah salati sallallahu alaihi sallama kamar yadda shi Allah ya umurce ku a cikin alkur'ani ina cewa lalle Allah da mala'iku suna salati ga manzansa ga annabi ya ku masu imani ku yi wa manzan Allah salati tare da sallama Allah ka yi tsira tare da albarka da jinjinawa a bisa wannan manzo tare da alayensa da sahabbansa Allah ka buwayar da musulunci da musulmai ka dirka kan da kafirci da kafirai ya Allah ka taimaki bayinka masu ɗayanta Allah ya Allah muna roƙonka dukkan wani bakin ciki da takaici da damuwa muna roƙonka ya Allah ka sanya mana mafita a cikinsa duk wani kunci ya Allah ka sanya mana mafita a cikinsa ya Allah duk wani zunubi ka suturta mana ka yafe mana ya Allah duk wani tsanani ka sauƙaƙa mana shi ya Allah ya Allah duk wata hanya da za ta kai mu zuwa ga alheri ka ɗora mu a kanta ya Allah ya Allah muna roƙonka ka ƙarfafa mu da addinin mu ka taimake mu akan biyan buƙatar mu da sauran al'amuran mu ya Allah ya Allah ka sanya yaƙinin da muke da shi da kai yaƙini ne wanda zai kare mu daga dukkan wani sharri ya Allah ka sa imanin da muke da shi da kai zai shiryar da mu zuwa ga dukkan alheri ya Allah ga dukkan abin da muke tsammani a wajenka ya Allah ka kiyaye mu daga cutarwar masu cutarwa ya Allah wannan raunin mu ne a gabanka wannan kaskancin mu ne a gare ka ya Allah ka san halin da muke ciki babu wani abin da ya buya gare ka kai ne mai afuwa kai ne mai yafiya kai mana afuwa da yafiya kai ne mai warkaswa ka warkar da mu kai ne mai karfi ka karfafa mu kai ne mai buwayarwa ka buwayantar da mu kai ne mai wadatawa ka wadatar da mu kai ne mai rahama mai jin tausayi kai ji tausayin mu kai mana rahama ya Allah ya Allah izuwa gawa za mu nemi taimako in baka taimake mu ba ya Allah wace igiya za mu rike idan igiyar ka ta tsinke daga barin mu ya Allah babu wani wanda za mu kira shi in ba kai ba babu wani wanda muke tsammani a wajensa in ba kai ba ya Allah ya Allah ba mu da wani in ba kai ba ya Allah ka amsa mana waɗannan addu'o'i ya Allah ka taimake mu ka fitar da mu daga halin da muke ciki ya Allah ya wanda ya zama abin bauta a sama ya wanda ya zama abin bauta a ƙasa ya wanda ya fiskoki da da zuciya duk suka raunana gare shi suka kaskantar da kansu gare shi don girmansa ya wanda yake amsa addu'ar mai addu'a idan idan ya kira shi ya wanda yake jin ganawar wanda yake ganawa da shi ya wanda babu wani tare da shi da za a kira ya wanda ba wani ubangiji da ake tsammani in ba shi ba ya wanda ba wani mahalicci da ake tsoro in ba shi ba ya masanin sirri da kuma abin da ya boyu daga sirri ya wanda yake yaye cututtuka da bala'o'i Allah muna roƙonka ka yaye ma 'yan ƙasar nan bala'in da suke ciki ya Allah ya Allah muna roƙonka ka tabbatar da burin da muke da shi ya Allah ka kyautata maganganunmu ya Allah ka kyautata ayyukanmu ya Allah ka amsa mana da falalarka ya Allah ka tabbatar da abin da muke kauna na tsammanin rahama da tausayi da rangwame a gare ka ya Allah ka tabbatar mana da shi ya Allah ya Allah muna roƙonka da buwayarka da ɗaukakarka ya Allah kada ka sa al'amarinmu ya zamanto watsatse kada ka shafe mu da cuta kada ka sa kirazanmu su zamanto cikin kunci kada ka sa mu cikin azabar kabari ya Allah kada ka bar talauci talauci ya damu 'yan ƙasar nan ya Allah jujjuyawar nan zamani ka juya musu shi da alheri ya Allah ka juya shi daga tsanani zuwa sauki daga kiyayya zuwa kauna daga rashi zuwa samu daga daga rashin baiwa zuwa baiwa ya Allah daga rashin lafiya zuwa lafiya daga tsiraici zuwa suturtawa ya Allah ya Allah wanda yake jin saututtuka ya Allah masanin abin da ke ɓoye ya wanda zai tada matattu ya wanda yake amsa addu'a ya mai biyan bukatun mutane ya mahalicin sammai da ƙasai ya wanda ya mallaki dukkan bukatun ‘yan adam muna roƙonka ya Allah ka biya mana dukkan bukatunmu ya Allah ka san abin da rayukanmu suke ciki ka san waɗanda suka yi shiru ba su ce komai ba ya Allah ka san waɗanda suka ce komai da bukatunsu kowa ubangiji muna roƙonka ya Allah ka biya mana bukatar ya Allah ka tabbatar da niyyar mu ka ba mu tabbaci da sikarka ya Allah ya wanda ya san sirrin mu ya wanda ya san boyen mu ya wanda ya san sirrin mu ya wanda ya san kuma bayyanar mu ka bude mana kofofin alhairi da sauki ka toshe mana kofofin sharri da tsanani ka har ka wadatar da mu daga halal ɗinka ya Allah daga barin haram ɗinka ya Allah ka wadata mu daga falalarka ya Allah Allah kada ka miƙa mu zuwa ga makiyan mu su cutar da mu Allah kada ka miƙa mu zuwa ga makiyanmu su cutar da mu Allah kada ka miƙa mu zuwa ga makiyanmu su cutar da mu kada ka miƙa mu zuwa ga abokai da suke neman halakar da mu ya Allah ka azurta mu arziki na halal arzikin da ya zamanto babu mai wato babu yankewa ya Allah kada ka kunyatar da mu a gaban makiyanmu ya Allah ka sanya alqur'ani ya zamanto warakar mu ka sa alqur'ani ya zamanto magani a zukatan mu ka sa ya Allah musulmai dukka ka san cutar su ya Allah ka san abin da ya dame su kai ne mai yin magani ya Allah kai musu magani ya Allah kai ne muke da sika a gare ka kai muke tsammani a gurinka ka sanya kyakkyawan zatonmu ya zamanto tabbas a wajenka ya Allah ka warkar da mu ya Allah ya Allah muna neman tsari daga bala'i ya Allah muna neman tsari daga bala'i da riskar shaqiyai da mummunar kaddara da dariyar makiya ya Allah muna roƙonka tuba kafin mu mutu ya Allah muna roƙonka futu a wajen mutuwa ya Allah muna roƙon rahamarka bayan mutuwa ya Allah muna neman afuwarka in hisabinmu ya zo ya Allah Allah ka kyautata wannan addini namu da ya zamanto shine cikakken al'amarinmu ka kyautata duniyarmu ya Allah wacce muke rayuwa a cikinta ya Allah ka kyautata lahirarmu wanda ita ce makomarmu ya Allah ka sanya rayuwarmu ta zamanto ƙari a gare mu cikin dukkan alheri ka sanya mutuwa ta zamanto hutu a gare mu daga dukkan sharri Allah ka saukar da aminci a jihar Gombe a keɓance ce da kuma Najeriya gaba daya ya Allah ka amsa mana waɗannan addu'o'i wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qumu ila salatikum wa sawwu sufufakum yarhamukumullahu wa iyyakum